الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله شيء قبل كراتون الآج الرومية على طريق السؤال والجواب نا عبد القادر نور الدين البسكري كو البسكري wanda wannan shine darasi na bakwai za mu tashi a shafi na talatin da biyar a wannan rana ta asabar biyu ga watan rabi'u nithani hijira 1446 tumala ya ce faslun ai haza faslun wannan wani fasli ne su'alun tambaya kam hiyal ma'urabatu nawa ne adadin ma'urabai duk da al'afsah shine ya ce kamil ma'urabatu da siyasa hiya ba kamar yadda muka yi ta bayani a baya nawa ne adadin kalmomi al-mu'rabat wato waɗanda ba ginannu ba waɗanda suna lirabin suna canzawa suna caccanzawa ƙarshensu yana canzawa min raf'in ila nasbin wa jarri a wa jazmin sai ce jawabun amsa al-mu'rabatu qismani kalmomin da ke ɗaukar lirabi kashi biyu ne ƙisimin kashin farko akwai ƙisimin da yu'rabu bil harakat yana caccanzawa da wasulla ba da haruffa ba to me alharakat ya ce wahiyar dhammatu akwai dhamma wal kasaratu akwai kasara wal fatahatu akwai fataha wai zadu ilaiha sukun ana ma ƙarawa akan su uku ɗin nan da sukuni sun zama guda hudu kenan to akwai waɗanda canza wasu ta hanyar waɗannan abubuwa ne sai ka ganshi da donma amma kuma wani zubin sai ka duba baka ga donma ɗin ba ko ka ganshi da kasara wani zubin ka duba baka ganta ba ko ka ganshi da fataha wani zubin ka duba baka ganta ba ko ka ganshi da sukunin wani zubin ka duba baka ganshi ba wallazi yu'rabu bil harakati arba'atu arba'atu ashiya'a to kalmomin da suke caccanzawa saboda wasu laban kashi hudu ne da ka haddace su shi kenan an gane ai anwa'un ma'ana nau'i hudu ne wahiyar lismul mufradu na farko akwai suna wanda yake mufradi duk suna mufradi to mu'urabi ne da wasali ba harafi ba nahau ila misali ja'a zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin kaga zaidu suna ne mufradi ba jam'i ba to zaka ga karon farko ya zo marfu'i karo na biyu ya zo mansubi karo na uku ya zo majruri to wannan shi ake kira da li'irabi eh to duk kalmar da kaga ta samu wannan canjin to mu'raba ce ba ginan na bace ba ginan na bace sai ce wa jam'u taksiri na biyu sai jam'u taksir an sha bayani a kansa na hau misali ja'atir rijalu wan nisa'u ورأيت الرجال والنساء ومررت بالرجال والنساء to kaga a jimlar farko da aka ce mazaje sun zo da mata hakan na ga mazaje da mata na biyo tagun mazaje da mata to za ka ga da arrijalu da annisa'u a jimlar farko sun zo marfu'ai a ta biyu sun zo mansubai a ta uku sun zo majarurai kuma kowannensu ka game jam'u taksir ne eh? rijalun jam'u rajulin min labzihi nisa'un jam'u imra'atin min gairi labzi sai na uku wa jam'ul mu'annafi as-salim sai jam'i na na suna na mace as-salim wanda yake kubutacce daga canji na hau misali ja'atil muslimatu wa ra'aitul muslimati wa marartu bil muslimati to kaga a jimlar farko aka ce mata musulmai sun zo ta biyu na ga mata musulmai ta uku na biyo tagun mata musulmai to kaga almuslimatu na farko marfu'un a jimla ta biyu eh mansubi ko bil kasara niyaba anil fatahi shi ma an yi bayani a karatun baya a kansa da sabanin malamai a jimla ta biyu ya zo majururi bil muslimati to kaga shi ma ma'urabi ne da wasali sai na hudu na ƙarshe wal fi'lul mudari'u allazi lam yattasil bi akhirih shay'un yujibu bina'ahu sai fi'ili mudari'i wanda babu abin da ya sadu da ƙarshensa na nunu taukidi ko nunun niswa ko kuma harafin illa daga cikin huruful illa wanda yujibu bina'ahu wanda za a cewa ai wajibi ne a gina shi to yana nufin kamar nuna taukiri kenan ko nunin niswa ba su samu sun zo ƙarshensa ba wato ya zama mujarradi na hau misali ya duribu kaga ya duribu babu nuna taukiri a ƙarshensa ko babu nunin niswa sai jimla ta biyu walan ya duriba walam ya durib to kaga duk da ya duribu din ne a farko ya zo marfu'i saboda mi ba abin da ya shige shi ko nasibi ko jazumi ko nunu tauhidi ko nunin niswa a jimla ta biyu ya zo mi mansubi saboda lan ta gabace shi wanda nasiba ce minan nawasib a jimla ta uku ya zamo majizumi an ɗaure shi saboda mi biyu wallam to waɗannan duka duka a larabci to su su yana zamowa ne da wasali wayannan guda hudu fahazihil anwa'ul arba'atu to waɗannan nau'uka guda hudu da aka ambata turfa'u bi dhamma ane musu raf'a da dhamma wa tunsabu bil fataha ane musu nasba da fataha وتخفض بالكسرة أني مسجرة كسرة وتجزم بالسكون أني مسدولي السكون إيه دولي السكون سيك أي ديشيت في الفعل المضارع الصحيح الآخر إنا نفهم جفعل مضارع ملافي قرشي shi ake wa jazama da sukuni banda in ya zama mu'tallul akhir kenan وهذا هو الأصل في الإعراب بالحركات to wannan abin da ka ji ambata shine tushe shine asali shine ƙa'ida dangane da li'irabi na wasulla amma wa qad kharaja an hadha al-asli salasatu ashiya akwai abubuwa guda uku da suka fita daga wannan asali eh su li'irabin su ba haka yake zuwa ba to su ne za a ambata maka kaga kenan ka'idar tana da taksisi sai zai kawo maka su yace su'alun tambaya ma hazihil ashiya salasatu waɗanne abubuwa guda uku ne allati kharajat anil asli wanda sun fice daga wancan asali e shine arraf'u bid damma wan nasbu bil fataha wal ko والخفض كو والجر بالكسرة والجزم بالسكون to akwai waɗanda sun fita daga wannan ƙa'ida ga sunan guda uku sai ce maka jawab amsa hiya jam'ul mu'annasi hiya jam'ul mu'annasi as-salim na farko shine jam'i na mata wal ismu allazi la yansarifu da suna wanda shi baya ɗaukar tanwini ko jarra wal fi'lul mudari'ul mu'tallil mu'tallil ko mu'tallul akhiri kuskure ne والفعل المضارع المعتل الآخر shine daidai da kuma fi'ili mudari'i wanda ke da illa a ƙarshensa ai an yi bayani akan huruful illa a darasin da ya gabata to sai aka samu fi'ili mudari'i ya zo da ɗaya daga cikin huruful illa ko alwawu ko al'alifu ko aliya to shi hukuncin lairabinsa ya fita daga wancan asali shi ma su'alun tambaya bayyin li ka yi min bayani kaifa ta kharuju hazihi salasatu anil asali to ce fuska ce waɗannan uku za su fita daga wancan asali sai ce jawab amsa al'asulu fi irabin lismil mansubi abinda asali ga li'irabin suna mansubi kaga an yun sababi fatahatin ai masa nasba da fataha fa jam'ul muannasi as-salim amma kaga shi jam'ul muannas as-salim kaga suna ne ai amma kharaja anil asli shi ya fita daga wancan asali jam'i na mata li'annahu yunsabu bi kasratin saboda ane masa nasba ne da kasara ko misali zaka ce ra'aitul muslimati kaga ana ya fita daga asali al'asulu kamata a ce ra'aitul muslimata to amma mafi yawan laraba ba a ji suna faɗin haka ba nahu misali ra'aitul muslimati kaga ba ce almuslimata ba eh duk da almuslimata ana maf'ulun bihi ne mansubun ko bi kasri ta'i ana wa ta'un din nan kasara la bi fatiha ba fataha ake mata ba galugatu alhijaz mun yi bayani a baya wal ismul majrur haka suna wanda yake da jarra ai ana nufin al-makhfudu abin wajarra al'asulu fihi abinda asali ma'ana ƙa'ida a kansa an yi jarra an yi bi kasaratin a yi masa jarra da kasara shi ne al'asulu ko? to sai muka samu wani suna shi ya fita daga wannan ƙa'ida falismun lazi layan sarifu suna wanda yake gairu mun sarif kharaja anil asli ya fita daga wannan ka'ida li'annahu yujarru bil fataha saboda shi ka'ida ta ce ai masa jarra da fataha ina misali lahu marartu bi ibrahima na biyo tagun ibrahima me yasa ba ce bi ibrahimi ba shine al aslu tun daga an harfin min hurufi jarri a gani saboda mamnu ne min sarf bai ɗaukar tanwini ba ka cewa ibrahimun ba ka cewa kuma ibrahimi bi fathil mimi mimin ɗin nan ta ibrahim fataha ake mata la bi kasriha ba a yi mata kasara wal asli fi jazm al fi'l al mudari an yujzama bis sukuni abinda asali wajen yi wa fi'li mudari jazma dauri shine an yi jizama bi sukun a yi masa jazama da ɗauri shine sukun to amma akwai wani fi'ili shi ya fice daga wannan asali kamar misali na asali kaga lam yadrib ka gani majzumun ne bi sukun fal fi'lul mudari'ul mu'tallul akhiri kaga shi fi'ili mai illa a ƙarshensa wa huwa ma yusamma shine abinda malamai na sarfu ke kiransa da bil fi'lin naqis in mun ji a sarfu can zaka ji ana faɗansa su kuma malaman nawa su kira shi da mu'tallul akhir amma malaman sarfu al fi'lun naqis haka suke kiransa inda sarfiyin a wurin malaman sarfu ba malaman nahau ba ويجزم بحذف حرف العلة من آخره to shin an samu jazimi ya shige shi to ne masa jazma da shafi harafin illa a ƙarshensa na hau misali lam yakhsha kaga asluhu yakhsha hmm? yakhsha akwai alif hmm? amma da lam ya shigo sai aka share alif din sai aka yi fataha ga shinun saboda me ta zamo alama kan cewa abin da aka shafe alif ne walam ya da'u bai kira ba walam ya jiri bai gudu ba kaga ya da'u asluhu ya da'u akwai wawun da yasa aka shafe wawun saboda lam ya jiri asluhu ya jari akwai ya'un me yasa aka shafe ta saboda lam eh to duk dai malam ya ne maka wannan bayani ne don komi ya fito fili babu wata matsala sai tambaya ta gaba su'al tambaya kam adadul ladhi yu'rabu bil hurufi to adadin kalmomi nawa ne su kuma li'irabinsu yake zuwa da haruffa su za ka ga haruffa su ne li'irabinsu ba wasali ba wa ma huwa kuma menene shi jawab amsa allazi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in shi ma wanda yake juyawa yake ɗaukar lirabi da haruffa ɓangare hudu ne kaga can ga hudu takwas in ka haddace su shi kenan da ka zo wajen lirabi baka da iskali wa haza huwa alqismu thani wannan shine ɓangare na biyu min al mu'rabati daga cikin masu ɗaukar lirabi an naw'ul awwal nau'in farko at tasniyatu wa huwa al musanna shine duk kalmar da tana bayuwa zuwa ga cewa abu biyu ake nufi shi ake kira da almusanna ai ma dalla alas naini shine lafazin da yana nuni kan abu biyu wasani kashi na biyu jam'ul muzakkari salimi sai jam'i na maza amma fa as-salim wasalisu na uku al'asma'ul khamsa sunayen nan guda biyar wanda duk an yi su a baya warrabi'u na hudu al'af'alul khamsa ayyuka guda biyar wahiyya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina su ake kira da al'af'alul khamsa ma'ana misalai guda biyar da ake gina ayyuka da su to yanzu kuma zai maka sharhi tunda ya ambata ma su a dunkule fa amma tasniyatu amma kaga ita tasniya fa turfa'u bil alif in musanna yazo fi mahalli raf'in to da mi ake masa raf'a kaga bil alifi nahu misali ja'a rajulani mutum biyu sun zo hmm? a gani ja'ar rajulani nunin din nan ba ta lairabi ba ce idan ka zo wajen lairabi hankalinka ya je can don asalin zancen ja'ar rajula shine asali to za mu ga rajula musanna ne daga rajulun ne rajulun to madadin ka ce rajulun wa rajulun a larabci ba fasaha shine sai laraba suka kawo maka wata hanya da za ka dunkule suka faɗe su a cikin kalma ɗaya shine suka ce kawai ka yi ziyadan alif gaban lamun rajulun sai ka ce rajula to tunda akwai tanwini can sai suka ce to shikenan sai a musanya shi da nunu to ita an nunun din da kake gani ta ni din nan an gane to wannan kenan saboda haka alif din nan da aka ƙara ta li'irabi ce kuma ita ce alamar raf'a shi yasa zaka ce jaa fi'lun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi ar-rajula ko sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna wal musanna yurfa'u bil alif wan nunu 'iwadun 'an at-tanwini fil ismi al-mufradi watun sabu haka kuma ana wa musanna nasba wa tukhfadu ane masa jarra da mi biliya kaga da alif da ya duka harufa ne kaga duk sun saba ma waɗancan guda hudu na hau misali ra'aitun rajulaini na ga mutum biyu wa marartu bin rajulaini na biyu tagun mutum biyu kaga ba a kawo alif ba sai aka ƙara ya'un gaban lamun laini to sai ka ce ra'aitu fa'ilun wa fa'il arrajulai shine asali arrajulai sai ka ce maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi aliya li'annahu musanna wan nunu iwadun an at-tanwini fil ismi al-mufrad to haka shi ma wa marartu bin rajulai ne dama shi musanna da halin jarra da halin nasba duka yawon ake kawowa wa jam'ul muzakkar salim da jam'ul muzakkar as-salim shi kuma yurfa'u bil wawi raf'asa ta wawun ce kaga madadin ar-raf'u bil dhamma to shi raf'asa da wawun ake masa raf'a hau misali ja'al muslimu shine al-asl جاء المسلم جاء سيكتي فعل ماض مبني على الفتح المسلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو ني نا كو نا دين نون نون سيكتي والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد تند أصلي مسلمون هذا أكوي تنويني haka wayin sabu wa yukhfadu bil ya'i kamar musanna kenan kaga anan yayi tarayya da musanna a halin jarra da halin yi masa nasba to sai a kawo ya'un madadin alif madadin wawun sai a kawo ya'un madadin wawun can ga musanna a kawo ya'un madadin alif nahu misali ra'aytul muslimina wa marartu bil muslimina aga duka ya'un ce asli ra'aitul muslimi marartu bil muslimi shine al'asul wal asma'ul khamsa su kuma sunaye biyar turfa'u bil wawi ane musu raf'a da wawun nahawu misali ja abuka wa ahuka wa hamuki wa fuka wa zumalin to in sun zo mahallin raf'a su kuma wawun ake kawowa al'asma'ul khamsa a kan mazhabar kufa a mazhabar sauran malamai kamar basara shida ne akwai hannun watun sabu ane musu nasba bil alifi da alif na hau ra'aitu a baka ilah har zuwa ƙashi watu fadu ane musu jarra bil ya'i da ya'un na hau marartu bi abika su kuma kaga fuskar su su irabin su ya cika sabanin musanna da jam'ul muzakkar as-salim kaga da musanna da jam'ul muzakkar as-salim a halin jarra da nasba duka ɗaya ne amma su al-asma'ul khamsa kaga halin raf'a a sa wawun halin nasba a sa alif halin jarra sa yawun to shi yasa malamai ke cewa su irabin su irabi ne cikakke saboda nau'ukan li'irabi da ke shigan suna guda uku duka sun same shi to wannan kenan wa amma al-af'alul khamsa amma ayyukan nan guda biyar ko misalai guda biyar da ake auna ayyuka da su fatul bin nuni a nemi su rab'a da tabbatuwar nuno a ƙarshe ko kamar yazhabuna watun sabu a nemi su nasba wa tujzamu a nemi su jazma bi hasfiha da shafi nunin din kamar yadda zaka ce lan yazhabu to haka za ka ce lam ya zahabu su ma kaga rabin su bai cika ba tunda da halin nasba da jazma duka mi duka ɗaya ne to kaga su ma sun fita daga wannan waccan ƙa'ida ta farko saboda al'asulu akan yi aljazmu bis suku ko wan nasbu bil fataha to amma su kaga shafi nunun wanda nunun ɗin kaga harafi ce shi ne alama na li'irabinsu to kaga li'irabinsu na harafi ne wa ƙari aradal mu'allifu ko to shi mai wannan rubutu yana nufin kansa ya yi nufin an yi bayyana ya yi bayani ala wajahil ijimali ta fuska dunkulalliya duk wannan bayanin da an kai ma a dunkule na an kai ma shi in an so a faɗaɗa ba haka za a yi ba fi hazal fasli a cikin wannan fasali ma sabaka tafsiluhu fil babi qablau wanda bayanin shi daki daki ya gabata a baya shi yasa kaga koli irabi bai kawo ba so da duk wannan an yi shi a baya so dai ake dole sai ka gane eh to wannan abin da ya shafi al-mu'raba to kenan eh so da haka wannan su ne asasiyat in kai yi kokari kai tarkizi suka tabbata a kwakwalwarka to shikenan nahu ka riga ka samu foundation so da haka ana shiga ummatul kutub manya manyan littattafai to shikenan da an faɗi abu sai ka ga to ai wannan dama na riga na na san shi ai wannan kaza ne ka gani amma in aka bar da baka fahimci nan ba to ko an je sama wahala za ka yi ba abin da za ka gani so insha Allahu darasi na gaba za mu tashi babul af'al سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته